na mahaifi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin yanzu abin da ake ciki ya ba da labarin inda aka wuto ya ba da labarin inda za a sallallahu alaihi wa sallam wannan bai bin bisarwa bai bisarwa ba da labarin gari da sallallahu قال مالك صلى الله تعالى عليه وسلم استغفروا لأخيكم ونيما ودنكم كغافر ونيما ودنكم كغافر أنا abin ribawa sannan ga wata riwaya mu ci gaba sai mu an yi shahadi ta wani gabar hadisin da gaba وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف فيهم بالمصلى فكبر عليه اربعا
وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم صرف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا هكذا ما ان كدوا وجه اسنادي tun daga yahya bin bukairu an gane tun daga yahya bin bukairu har ka datse daga ibn shihab ibn yace wa'ani ibn shihab haka na ma daga ibn shihab az-zuhri kaga sai a dabin wancan isnadi akan wancan isnadi wannan isnadi akan wancan wa ibn shihab haka daga takan ibn shihab az-zuhri qala ibn ibn shihab yace haddathani sa'id ibn musayyib سعيد بن مسيب يا من سدني ان ابا هريره سدني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال يدانا تفتكريش ياتي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صرف بهم بالمصلى فقال الله صلى الله عليه وسلم يا جيرا يا جيرا صرف صرف بالمصلى أولين da ake sallar janaza wajen masallaci kenan wani fili ne bil musalla a filin da ake sallar janaza fa kabbara alaihi arba'a sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi ma najashi sallah da kabbar bariku kabbar bariku to kaga nan babu salati abdullah bil musalla bil musalla da wasu suka kafa wannan hujja ya bil musalla ba ce masjid ba da ka suka ce ba a sallar janaza in masjidi kamar dai da aka sani wannan sabani mun sha tattaunawa akan shi da yalwa wanda umarni da aisha ba ta yi rabin wannan magana tana da abu da da sauran mutuwa da ta ce a shigo da sauran abin da ba su cikin masallaci domin ita ba ta yi sallata a yi sallata da ita to sai aka yi kai maganganu wannan kai maganganu sai ta yi sai ta ce mutane sauran mutuwa yanzu har sun manta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya wa sallah a nan cikin masallacin yanzu har sun mance to nan dai muhammadu shahi ko mutabaka ta hadisin da tarjama shine safarin bil musalla nabi sallallahu alaihi wasallam yayi safu safu bin tare da sauran sahabbai bil musalla a filin sallar janaza zaka bi da ake tafi don sallar janaza ko filin da aka keɓe don sallar idi ana tafi musalla kan musalla idi aka bar a ba
حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا ابو زمره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه زنيا فامر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برجل منهم وامرأة زنا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد wannan hadisi imam bukhari ya ce haddasa ibrahim ibn munzir ya ce ibrahim ibn munzir ya zantar da mun qala ya ce haddasa abu dhamra ya ce abu dhamra ya zantar da mun qala ya ce haddasa musa ibn ukhba yace Musa bin Uqba ya zanta mu annabi ibn an Abdullah ibn Umar ya karbo daga Nafi ya karbo daga Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu da Allah ta fita gare shi annal yahuda ja'u ila nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bi rajulin minhum wa mar'at da wani mutum namiji minhum daga cikin yahuda wa mar'atin da wata mace zana ya sun yi zina su biyu fa amara bihima farujima فظل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يبادى أمرني بهما أعيوة الدسو أثرت المصر شين بهما فأمر بهما فظل صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرني بهما أثرت الدسو شين فرجما sai aka zartar da hukuncin kansu ma'ana aka jejjebe su ƙaribar min mawuɗin jana'iz ma'ana kusa da wurin da ake yin sallar jana'iza inda masjid ma'ana cikin masallaci ko za ka zuwa ce inda inda suna da ma'anarki inda inda saboda ya ce la ya ta'ata mu ɗaru a wannan hadisi tarjama duk binciken mutum bai yi gano ta sai in ya koma wajen ba inda ma'anarki cewa inda na da ma'anarki to lokacin ne za a samu wato wannan mutabaka مثل لا تأتى إلا إذا قلنا إن عند في قوله إن المسجد يكون بمعنى في أو نقول قول باب الصلاة أهل جنائب بالمصلى والمسجد يحتمل وجهين ولا بالمصلى الإثبات والمسجد النفي أن ذلك إن أجل يصلى جنازة المصلى بند في المسجد هذا nan isbati fil musalla nan nafiyu fil masjid an gane yace to wata kila ya zamo haka a dauke shi a haka in ji badruddin al-aini rahimahullah to ko kuma a dauka idan da zunar ma'anar fi tana da ma'anar fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a rantsar da waɗannan yahudawa hukunci aka bar musu da hukunci aka jefe su kusa da wurin da ake sallar janaza inda masjidi wato wajen masallaci ko suka ce inda inda za ta zama tana da ma'anar wato fi kaga ce fi fil masjidi ana yin sallar janaza kenan fil masjidi to ya nuna baka da babu sallar al janaza bil musalla wal masjid kaga bil musalla wa bil masjid kenan ana sallar a waje a wani fili daban na musamman kuma ana yin sallar bil masjidi a cikin masallaci to nan sai a samu mutabaka a tsakanin hadisin da tarjama sai a samu mutabaka a tsakanin hadisin da tarjama kamar yadda wannan hadisi yana da abubuwa da yawa da ake karanta ma'ana darussan da wannan hadisi ke karantarwa watan daga ciki watan dalilin hajjin zina har da kafirai har da kafirai da buka kafirai yahudawa ne amma an ɗauka musu da hajji sun yi zina ko sannan kuma wani hajji aka yi musu bula da aka yi musu ko jefe su aka yi jefe su aka yi jifa ta mai ce gawa ce ta mafsani mafsani katangage wanda ya taɓa aure shi ne in yi zina za a jefe shi to kaga kenan duk da suke kafirai amma musulunci ya yi itibarin aurensu ma'ana ya yi la'akari da aurensu ya yadda da aurensu kada a ce wannan aure tunda ba da musulunci ba ne musulunci bai yadda da shi ba inda musulunci bai yadda da aurensu ba to ba za a yi musu hukunci ba irin na waɗanda suke musulmai ba aure wanda ya aure in yi zina musulmi kenan nikahin sahihin wadin sahihin yau da yaran musulmi don haka yanzu in yi zina da aka yi da haka gini da haka in yi zina jebi su za a yi ba kuma da kan da ya ba to hukuncin da aka samu ba ku da aka samu yi ba wannan da gudawa yana karantar da har su in sun kawo hukunci a kotun musulunci to kotun musulunci za ta hukunta su da daidai abin da musulunci tare da sannan kuma tare da haka tare suna kakar suna nuna amma auren su matabbaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da auren su don su da tabbatar da auren su ba ba zai yi musu hukunci irin na masu aure ba don haka ba da zarar sun shigo musulunci ba a shafa da sabon da rabu yin da suka samu can baya ba halatta duk wani a duka su halatta kuma auren su matabbaci ne yanzu da mata da miji suna rubuta ko suna tsara za su shigo musulunci sai kawai su kalmar shahada shi kira su shigo musulunci ba a shafa da sabon da rabu auren su lafiya da rai da ci gaba za su da shi musulunci yanzu ya samu ne an zaje da shi ya tabbatar da shi yana daga cikin abubuwan da ake karanta cewa in sun kawo hukunci wanda ba musulmi ba da kotun musulunci to ana wato tabbatar musu da hukuncin da musulunci ya tare da wasu kuma suka ce wannan hukunci a nasa suna bayan shi ba don shi ne hukuncin musulunci a ya musu domin shi ne hukuncin su ma can a cikin asara rajin jebewar wanda ya zina muhusani jebe shari'i wannan hukuncin su ne wanda yake tanade a cikin asara shi ne alaihi sallallahu ta'ala alaihi sallam ba da ya zata musu hukunci da shi kuma dama aya ta ce kuma ta ba alaihi sallallahu ta'ala alaihi sallam zani za ka wasu ke ganin to dole ne in sun kawo hukunci sai an kotu musulunci da hukunta in sun kawo kara su da musulmi ba kashi ba dole ba in an ga dama a karba a zartar in ba a ga dama ba annabi sallallahu ta'ala sallallahu da Allah ta'ala ya ce in sun zo maka suna neman hukunci a wajenka fa hukum ɗin kai hukunci tsakanin su wannan aka ce zaɓi ne in ka ga kayan hukunci shi ke nan in ba ka gana ba kuma kamar hukunci kan ce su tafi wuri a kan hukunci ko su koma a cikin askan fiye su a samu hukunci duk ɗaya ne abin da su suka tabbatar ke nan
باب ما يكره من التكاذب مساجد على القبور باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور wannan babi yana magana akan karanci abinda aka ki wannan ya zo karaniya ta haramci ya zo karaniya na karhanci domin istilahi ne ko waɗanne ne suke kallon shi akwai fuka haku ya sa mace abu karaniya abinda aka ruhi shi ne abin da mutum ya aikata shi da laifi bai da amma da zai bashi zai samu dada cikin barin shi to shi ake ce makaruni makaruni in ya aikata shi bai zunubi amma da zai bar aikata shi zai samu ladan barin aikatawa shi ake ce makaruni wannan wani suka hawa kenan ba a da barin musu da sauransu akwai inda ya kan zo watan yukurahu bi ma'ana watan hauma ya hauma abin da yake haramun kuma wannan ya zo asalinsa a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya jera abubuwan da suke kabairai ne manyan manyan laifuka ne cin dukiyar maraya da sauransu da sauransu duka sai zaran sai tattara sai ce kullu zalika kana sayyi'u ko sayyi'atan kana zalika ko kullu zalika kana zalika eh makruha كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة وسيئه عند ربك مكروها مكروها هذا بعد يا جد كير فراي يا ربك بايا da sauransu a ce maka ruɗi ne irin da kuka hamu a wannan haramun ne haramun ne amma a mace shi baka ruɗi saboda ni saboda ma'anarsa shari'a ta ki wannan abu ba ta son wannan shari'a ba ta son ibada su ko ka shari'a ta yi to shine wasu ka fahimci ma yuru min ittikhar al-quburi ma ittikhar masajid al-quburi bima ana haram ko kuma bima ana makruh karhanci ba shine bayanin karhancin rikon masallatin al-quburi wuri da sakamakon
ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته الكوبة على قبره سنتان ثم ربئت فسمعوا صاححا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئس فانقلبوا
ana malamai suka ce imam bukhari bayan kamar babi takwas zai ambaci kuma wani babin daban ya ce babu bina'in masjidi a alƙabari babu bina'in masjidi a alƙabari wata ba ta kare babu wani kurkudin tikarin masajidi alƙabari wanda kuma babu bina'in masjidi a alƙabari wa'annan babu babu da biyu fuskar su fuskar su ɗaya ce ko suna da bambanci don haka imam bukhari ba takrari ba ne yayi ko wanne da fuskar sa sai aka ce badru bil ajici wani mudalika annahu ma bil hukmi sawa hukuncin su dai dindin ghayr annahu sarraha bil karahati fi tarjamati hadha al bab iyaka ne a wutar jama wannan babi ya bayyana da karhancin kin karana ya ce babu ma yukurahu واكتفى هناك بدلالة حديث الباب الكرام أما كان أباب بناء المسجد الكرم به مدن الكراهية أما أنا كان يأتي باب ما يذكره أشان كم باب باب يعني معنى الكراهية سبب دلالة حديث الباب الكراهية حديث الباب يا تبت الكراهية ذاك أترجم وتشن ترجمة هذا وشم شن كبا بأسرر هو الكراهية wasu suka ce al-ittikhadu amrun al-bina wasu kuma suka ce riqwan riqu ittikhadu al-masajid ya ne zama a amu min bina'il masajid bina'ul masajid daban ittikhadu kuma daban to ittikhadu ya ne zama a amu bisa ga bina'u abin da wasu suka ce saboda haka kan zalika a farko fitar da ba don haka ya ware shi da tarjama duk da ya ga ya ce babu malikuru min ittikhadil masajid al-qubur riqab masallati akan kaura to sai ya ga akwai bukatar kuma don akwai dan bambanci kadan akan babu bina'il masajid ko masjid al-qubur to da haka suka ce ba kakara ne ba akwai fuska ga kowanne ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفئت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا ولما مات الحسن بن الحسن بن علي إمام البخاري يشيلوك شندا حسن بن الحسن بن علي وفاته رضي الله تعالى عنهم إذا لا تبت قريب ضربت امرأته القبة سيما تسع وتنسي تبقى قبة ما تسع أنت فاطمة بنت واتن حسين بن علي فاطمة بنت حسين بن علي وسجيتنا sai ta buga ƙubbatan ala ƙabrihi a bisa ƙabarinsa sanatar tsawon shekara guda ta buga hema ta buga tanti a bisa kabarinsa sun marufi daga bayan bayan shekara sai aka ɗauki kubbar wata riwaya ta ce sun marafa'at da kanta ita da ta buga kubbar ta buga tantin rafa'at sai ta ɗauke fasami'u sa'ihan sai suka ji sa'ihan ma'ana hatifi sautin da ba a gama shi ba ko dai ya zamo sautin mala'ika ne ko kuma ya zamo sautin watan abin nan ne sautin aljannu ne duka an faɗi wannan adiba in akwai wani abu da aka same na wuta ko hita faqadu fa ajabahu al-akhar abin da yace ala hal wajadu ma faqadu na'am ala na'am hal wajadu ma faqadu abin da suka rasa sun same shi da buga tantin tantin da suka buga suka tsare suka zauna shin sun samu abin da suka rasa fa ajabahu al-akharu sai ɗaya ya ce bal ya isu bal bari da ya isu ai sun ɗebe ƙauna akan abin da suka rasa sun ɗebe ƙauna akan abin da suka rasa ma'ana abin da suka rasa ba dawowa ne ba ba dawowa ne ba wannan sai zama ba'azi ne imma dai mai mala'ikati ko kuma min jinni daga musulman aljanu suke wannan wa'azi ko kuma daga watan mala'iku ne suke wannan wa'azi wannan dai ittiqamul watan rikon ittiqamul masajid al-quburi in an tuna wannan bayani ya gabata kuma an yi bayani mai fadi akan wannan matsala wannan matsala matsala ce mai hikka gina masallaci akan kabari ko kuma a'a rufe yin kabari a cikin masallaci ko yin sallah akan kabari ko kuma yin sallah gefen kabari ko kuma gina masallaci gefen kabari to duka wannan matsala in an tuna matsala ce wadda an yi bayanuna masu yawa a ciki a inda ya gabata kuma sai ga wannan hadisi ya saka mai mutuwa duk da haka za a ɗan sake faɗaɗarwa da lurarwa a kan abin da malamai suka yi bayani a kan ma'anar tikarin kuri masari ma'anar rikon kaburbura masallatai ko rikon masallatai a kaburbura ko ko rikon wurin yin sujada ko rikon kaburbura masajin wurin dole goshi a yi sujada duka wajen malamai su yi maganganu da yawa wanda al'allama al-muhaddis abdullahi bin siddiq al-humari ya yi bayani a kan musamman da isra'ila ne ila murraki sajini bi ma'ana ittikhadin qubur masajid ila murraki sajini bi ma'ana ittikhadin qubur masajid sanar da mai ruku mai sujada menene ma'anar ittifaqul dukul masail menene ma'anar wannan hadisi wanda wannan hadisi ya zo a wurare da yawa idan muka zo tahriji shi hadisin kanshi bukhari da muslim sun rubuce shi da wani su takan abu hurairah da radiyallahu anhu da wani takan ummu da aisha ko amma buhari da muslim sun roce shi da wani su ma ta kan abu hurairah radiyallahu anhu abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace da lafazin qatala allahu yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid Allah ya wajaran yahudawa wannan hadisi wanda za mu ci za mu ci masa kenan ku karanta sunna tahlilin zai yi za a yi idrakin shi
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوصال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرض الذي مات فيه لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لأمروا أمره غير أني أخرج أن يتخذ مسجدا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا وللحديث عبيد الله بن موسى يا نزدمو عبيد الله بن موسى نزدمو شيكما عن شيبان يا كقول بشيبان شيكما شين شيبان الرحمن التيمي شيكما يا كقول بهلال بن حميد ولا كرسل الوزان هلال بن حميد الوزان كان يجب الوزان الغروة شيكما كقول غروة بن الزبير أن عائشة شيخ ما كفر من عائشة رضي الله تعالى عنها يدعنا تقريت عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya ji da taji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi ma rabbihi alladhi ma tabi a cikin rashin lafiyar da bayan isa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wafati abin da ummu da aisha ta ce ta ji ma'aikina na cewa la'ana allahu yahuda wal nasara Allah ya la'anci ko ya la'anci da an shi ko ne ya zama la'ana isbaru Allah ya ne ya tsine wa Yahudawa da Nasara ko kuma addu'a ce du'a'un alaihim Allah ya la'anci har ana musu gudu addu'a eh in an ce wancan Allah ya la'anci kamar irin wa da du'ila alladhina kafaru min bani Isra'ila على لسان داوود وعيسى بن مريم kaga wannan ana bada labari Allah tabaraka wa ta'ala ya alshe su ala lisani alisa harshe da labari bada labari ne to don haka yace la'ana Allahu yahuda Allah ya la'anci tutun saboda shi wannan ishara zuwa ga da zama ya kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa Maryam ko kuma a du'a ne alaihi Allah ya la'anci yahudu da nasara menene abin da ya ja musu wannan la'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce daga cikin miyagun ayyukan su dan ba dan ba shi kadai bane mugun aikin su wannan da hadisi zai faɗa mana anan ba shi kadai bane a sai a ce yana daga ciki domin wancan aya da ta ce wa tadri ila ladina kafaru min isra'ila ala lisani yaqub wa isa ibn maryam كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه kaji dalilin da suka samu na Allah wato yahudawa ta hasar da za su ga junansu na aikata ba su nasu kaji dalilin da su wani wuri kuma Allah an ce su ne saboda suna kashe annabawa suna azabtar da annabawa suna kashe annabawa kaji dalilin da aka zaɓa to kaji kenan wannan ba shi kadai da wani ba amma daga cikin miya ko an yi da suka samu la'ana daga wani da baraka ta'ala ittakhadhu qubur anbiya'i masjidan sun riki su yahudu da nasara ba sun riki kaburburan annabawan su masjidan wurin yin sujjada wurin yin sujjada سجود السجادة تطورا النبوة فاتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا سوري مسلاتي وجد تطورا النبوة قالت أم المؤمنين تشي رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك الأمر بعد وجود كالسرقة والوسو أما جاهلين وأنا مسلم شاهدين su koma suna sujada ga amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama wani nau'i da bauta ne ko ya zama nau'i da bauta ba a sujada ga kowa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sujud sujud ta'zim wannan sujada ta girmamawa sujada ta bauta ba a yi ta kowa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ummu la ta taji wa laula zalika al-amru qabru ba dan gudu kada a mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wurin yin sujjada ba la'amar da sun gudanar da kabar hudu kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fili ya zamo ba wani gini da ya kankange shi ba wata katanga da ta kewaye shi sai a bashi fili kallon kowa ma yana gani to amma gudun kan a bai da shi wato abin bauta kada a bai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam abin bauta kar a yi tsaro ana sujjada ga kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ba zai yi da haka ba manzo Allah ma ba zai yi da haka ba ko ka tabbata su yi da haka ba to gudun haka sai ya zama cewa kenan shi yasa aka kiwaye kabarin da gine-gine don a kange shi da barin sujjada ko bautar ruwa wa ita da gaira an yi afsha kuma nuna ya ce gaira an yi afsha sai dai cewa ni غير أني بلني وأني أخشى نادم قرو أن يتخذ مسجدا غير أني أخشى نادم قرو أن يتخذ أريكيش مسجدا ولد سجدا با مسجدا مسلاتي با با مسجدا مسلاتي با dan da wannan ma'anar ce ba za a yi tausi'a ba a yalwata masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har kabarin annabi ya shige cikin masallaci ba yanzu nan wannan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ne shi masallaci ne za ka ga masu sallah dab da lambun sahu dab da gini katanga wannan ginin shamakin da ya kewaye ɗakin yanzu ɗakin na cikin masallaci tsoro kuma wani ma zai yi sallah sabu dab da wannan katangar katangar masallaci sabu hannu iyakar cewa tsoro ne cikin masallaci wannan ma'ana da wani ma'ana wancan a a riƙi wurin a riƙi ƙabarin wurin rubuci a cikin masjidin al-mawdi as-sujudi wurin da za a ɗora rubuci a sujada kamar yadda za a rushe kamar yadda wannan hadisi na ce wata Allah ibn Siddiq al-Umari ya risala akan wata ba da ma'anarsa da tafridinsa da fahimtar magabata akan wannan hadisi da kuma ta ce abin da yake kuskure ne na fahimta na wasu a cikin abin da yake alaƙa da wannan hadisi yayin ila muraki islami bi ma'anar jihadar kowai masajin tarihin wannan hadisi imam bukhari da musulun sun rawaice shi da wani zuba ta karatu wa rayu da rabbi allah wa anhu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce qatala allah yahud allah ya alce yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburan annaba su masajida wurin dura rubuci su jawo a cikin wata riwaya ta muslim la'ana allah yahuda kaga wancan qatala allah yahuda wanda kuma na musulun la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine wa ya la'anci da alhadisi da karanto da hadisi haka shi har wa yau da Imam Bukhari da Muslim sun rubuta ta kawo mun da Aisha da Ibn Abbas jin shi wannan riwaya ya karatu kawa kana Abdullah ibn Abbas da Ummu Aisha sun ce lamma da Annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ga lokacin da shi lafiya sai nauyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam لكن يقرب خميصة له على وجهه أنه صلى الله عليه وسلم كيابا برهو يلا نلم بحسن السلام جدا رشي الله يا رشي الله يا رشي الله يا رشي الله فإذا من فم كشفا شان ثم يتيا كهدا واتن للبيو سيقولي وتقول زي قومي يا ربي شي ثم يتبيت الداتي للبيو سياي فقال سيشي وهو كذلك يأتيكم من الغاية يدل من فسك الزهر ومن واردة يدل من واردة سيدي جوا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لأن الله تثبت أكل اليهود والنصارى سرك قبر بورا النباس مساجدا وتكون نور في سجدا أصحاب مسلم daga jundun mafi Allah ta'ala anhu qal abin da yake sami da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamutu bi qabsin kafin Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati da shekar da kwana biyar wa huwa yaqulu ala wa qala na fada ala wa inna man kana qablakum sani dai ala ku saurara sani dai waɗanda suka gabace ku kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim sajda sun zama suna rikon kaburburan annaba su da salihan bayi cikin su suna rikon su masajida watan wurin nuru da yin su jira su mai da surin yin su jira ala fara da tafi zuwa kaburburan masajida ala da ham ba za ta kasar mai ce kuka ku yadda ku yi irin abin da waɗanda suka gabace su kai kuka ku yadda ku ala da ham فلا تتخذوا وتذكر في امر المساجد وذكر الوحوش اني انهاكم عن ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم تاكيد ai ba da tabbata ku nahi nahi ku kada ku yi haka ba hani bane to manzo sai ya ƙara takidi ya ce ina nana ta muku ba inni azhabu inni haqiqatan azhabu na hana ku zalika da wuri za ka hadisi da hanyoyi da yawa ثم هذا الحديث الشيخ عبد الله بن الصديق يجي معنى الحديث اتخاذ القبور مساجد معناه السجود لها yin sujjada da haka kabari ala wajhi ala wajhi as-sujud laha ala wajhi ta'ziman ala wajhi ta'zimiha wa ibadatiha ala wajhi ta'zimiha wa ibadatiha yin sujjada akan kabari an samu sirrin ibada da ibada da yasa kama sujud al-mushrikun lil asnam wal awthan idan kasan mushrikai na yin sujjada ga gumaka da awthanu to irin wannan ne ko shirku sarihu wanda shirka ce karara ba ta karɓar tauhidi wanda duk zai zo yi sujada da kabari da niyyar ibada to ba kana shirka ya shirka ya bauta ga wani Allah hada shirku sarihu wa hada ma lam yakun lahu tauhid wannan lafazi ya ambace shi karara kuma hakikarsa sannan hadisai sun tabbatar da wannan waɗanda ke karfafa wannan ma'ana منها لبسك حديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها رد الإمام البخاري رسول سكويتا قال بسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل من عرش الله في رمضان صلى الله عليه وسلم في تاج عرش الله في الله وابن رمضان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا Allah ya la'anci Yahudawa ko ya la'anci Yahudawa da nasara sun rubuta kaburburan annaba su misali da wurin dole su su su da ala abinda Allah ya sidi ga shafa Allah ya sidi ga Umari yake fitowa a nan mu fahimce shi da duka yace fa la wala la min kubuli da kabur abinda umma ya shafi shi wani makaranta ne ba dan gudu a bai da kabarin Allah sallallahu alaihi wasallam wurin bauta ba ana sujjada ana masa bauta shi umuri da kabuhu da an fitar da kawarin sabili ba a yi mai katangogi ba a kankange ba ghayar annahu sai dai cewa annahu ko shi an yi tafara masjidin an ji tsoron watan an yi tafara a gefe masjidin ma'ana wani dole ko shi a sujjada an yi sujjadu na ku wanda za a yi sujjada gare shi imam al-qadi ya rahimahullah ya ce shaddada fil nahl annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsananta a cikin halan hani an zalika gabanin mai da kabarin wurin sujjada khawfa an yutana hafi da azimi ko kuma watan rifan shi watan a masallaci ma'ana ya kuma wancan ma'ana ne farko wanda za mu ci wasu ce kaza wasu ce kaza to nan ya ce khawfa an yutana hafi da azimi don gudun kada a kai mutu a cikin girma shi wani kudu an an haddi mafarraci da hadin na kiyo a fitar da gababin girmamawa da ladabi a shiga kuma babin abin da shari'a ba zai da shi ba girmama da sallallahu alaihi wasallam ba za ta bayar ba girmamawa ta kai yin sujjada da kabarinsa ko bauta da kabarinsa wannan an fita daga haddin babara an shiga haddin nakir abin da shari'a ba ta shi ne wanda mun kare fai ubada balle abota wasu min dunin Allah azza wa jalla ba an Allah tabaraka wa ta'ala ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد Allah kada ka sanya kabari na wa sanan ya zama wani gunki wanda wanda za a yi bauta kaga wannan ya fito karara ya fito karara ba magana a gina masallaci ba ne akan kabari a'a a mai da kabarin wurin duru shi ne suke wurin bauta a bauta masa a bauta a kabari tunda kaje shi Allahumma la taj'al qabri wasanan ya ake bauta ma wasan gunki ba zo ake a duka ba ai su jira da gunki to sai mun Allah ya Allah kada kabari ka sanya kabari na ya koma haka wasanan durban kaga wannan an fahimci ma'anar durin goshi dace masjidan ay mawdi as-sujud mahall as-sujud makan as-sujud shine wannan masjidan لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان دون وانا شيني أصل بوتهم معك ولذا تقول هكذا ما تقول المسلمون لو كثير المسلمين سكر faɗaɗa shi har ya kai ya shigo da ɗakunan matan da bai sauka ba da su shigo cikin masallaci su shigo cikin masallaci da ku ba su yi su cikin masallaci sai ce kudira alal kamar musharrafi to lokacin da aka haka sai aka kewaye alal kamar musharrafi haɗin mutum bangaye masu tsawo tun daga sama har ƙasa sun dangane da ruhi kai la yanzu har yi tsawo da zai don kada kamar ya bayyana a cikin masallaci in ba a ce ma nan kamar da hadar wani sallah sun ba da gaya ba da ne kurka da gini don gudun kada tsawarin ya bayyana a cikin masallaci لأنه كي لا يظهر الأمر في المسجد فيصلى إليه فيصلي إليه الأوامر فيصلى يسير الله سبحانه وتعالى فيصلي إليه الأوامر كان أما جاهلين سكون ما كنا صلى إليه سورة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول باتفاق كما في مسجد سبحان أشكين رقم كبرين النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ثم بعد صلى الله عليه وسلم جدارين بنغاي ولا ركنين أو الشمال الشمال يوم آ وتركن قمر النن ولن تسكي وتنحو وحرفوهما حتى التقيا إلى ضمن مكلف سيسكا شاكا سرهما مع سوسر وعروق بمن سوسر وعروق مكلف من جهة الشمال كان من جنس البرد hanyar da bai yiwa a fuskanci kamarin bisa ya ke a cikin sallah wani na fara fara da wani Allah wa anha saboda haka ne idan na tabbata gare ta tace da wula zalika da barin duka wula ko bareza la ko bareza ne na ji da barin da barin da ba dan haka ba yace da sun fitar da ba dan gudun kada a rai shi ko ba da sun fitar da shi إلى أبر الظهور إلى أبر القبر ولم أبرز القبر هذا وأن يبين أن اتخاذ القبر مسجدا هو السجود وأن القبر يا نونا وأن أبدا أكيد في جوانا اتخاذ القبر مسجدا هو السجود يوسف لله kamar shi ne ma ne ce za a yi kamar ba ce da rikon kabari wurin yin sujjada wurin yin sujjada saboda lokaci ya yi sun da bayanan insha Allah ko wurin dawo za mu ci gaba a kan wannan matsala da dama can an tattauna ta kuma ma mu bi ishikalin da malamai suka kan kayo a cikin hadisin